أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أما بعد ƙarin godiya jinjina ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda da ikon shi ne muke zama gurin wannan guri domin mai albarka domin ribantan daman da ya bamu da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatun wannan littafi na tasriful izzi a yau 21 ga watan zulhijja shekara ta 1442 wanda yake yayi daidai da 31 ga watan bakwai shekara ta 2021 kuma wannan shine darasi na hudu a cikin wannan littafi mai albarka tasriful izzi Allah kai mana muwafaka a darasinmu na jiya mun ji fi'ili madhi ya kasu akwai mabnul lil ma'lum akwai mabnul lil majhul ko mun gama wannan ku zamu shiga alfilul mudari ne ko to zamu shiga matashin karatun mu na gaba shine alfilul mudari fi'il mudari kowa ya san fi'il mudari shine huwa kullu lafu huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zaman al-hadir ko aw al-mustaqbal shi fili madi yana kunshe da lokaci ɗaya ne mudari kuma yana kunshe da lokuta biyu ana yin shi yanzu ko kuma za a shige shi a gaba ana yin shi yanzu ko kuma za a shige shi a gaba malam ya ci gaba da cewa alfilul mudari wa amma alfilul mudari fa huwa ma yakunu fi awwalihi ihdaz zawaid al arba'a shine duk fi'ilin da farkon sa aka samu ɗaya daga cikin haruffan nan da ake ƙara su a farkon kalma guda hudu na farko hiya su ne alhamza na daga cikin alamar da za ga nufi limudari za ga alhamza a farkonsa kamar misali ka ce a akulu a akulu a jilisu a kara'u ko kuma nonun kamar na akulu na kara'u na zahabu ko kuma ta'un ta akulu ta jilisu ta zahabu ko kuma ta ƙara'ina ta la'abina waliya'u da kuma ya'un kaman yazhabu ya'kulu yanamu yajma'uha kalmomin nan sun tattara waɗannan harfa guda hudu anaitu anaitu ko kuma ataina ataina ko kuma na'ati ko na'ati su ne da harfan da guda hudu aka haɗa sa waɗannan kalmomin guda hudu sun kai ma biyar akwai na'aitu na'aitu bi ma'ana ba'uttu nayi nisa na'aitu da alhamza akwai ta'ani kamar na'ati din nan ko to sai ka cire nunin din ku koma da shi a can an kafin eh sai ka cire nunin koma shi wajen ta'un sai ka dawo da ta'un farko ta'ani eh ka guda biyar kenan na aitu da ta'ani fal hamzatu lil mutakallim wahdahu harafin alhamza din nan yana nuni akan mai magana shi kadai kamar yadda ce ajlisu ina zaune ka gani ina magana ne akai na ni kadai wan nunu lahu idza kana ma'ahu ghayruhu wan nunu lahu nunun kuma ana amfani da shi ga shi mutum mutakallim idza kana ma'ahu ghayruhu idan ya zanto akwai waninsa kamar misali na ce mu ce na durusu kaga mu kenan ko na durusu muna yin darasi wa ta'ul lil mukhatab mufradan ta'un kuma ga mai magana shi da kamar ce tajlisu anta tajlisu kaga wannan wanda ake magana shi second person mace ko namiji tajlisina tajlisu anta ko wa musanna akan kuma zai ta din wajen musanna kaman tajlisani antuma tajlisani wa majmu'an da jami'i kaman antum tajlisuna tajlisuna to kaga kaga tawun din nan an zo da ita lokacin da ake nufin mutum dai shi kadai namiji mace daya maza biyu ko mata biyu da kuma jam'i na maza ne ko na mata ita wacin nan kaman an tunna ta zahabna an tunna ta jilisina kaga ta'un na farko duka yana nuna fili mudari ne muzakarin kana au mu'annasan majmu'an din nan shin namiji ne kasance ko kuma ce kaman tazhabuna kaga maza ne sai kuma na mace tazhabna kaga na mace ne walil ga'ibatul mufrada ana kuma amfani da ita ta'un din dan ta nuni akan mace da bata nan kaman zainabu tajlisul ana bil bait zainabu tajlisul ana bil bait wani musanna ha da kuma musanna na mata biyu ta jilisa ta ne waliya ulil ga'ib yawon kuma akan zuwa ita ne ga mutumin da ba shirin third person kenan almuzakkar namiji kamar ka ce ya zahabu ya kadu sanabar kihi ya zahabu kaga ya kadu ya zahabu ga ya'un nan domin yin nuni akan ga'ib mufradan shin ga'ib din nan mutum ɗaya ne wa musanna da kuma musanna yazhabani yazhabani huma yazhabani wa majmu'an da jam'i yazhabuna wa li jam'il muannath al ga'ibat ga'iba da kuma jam'in mata wanda ba su nan kaman ka ce an-nisa'u yazhabna an-nisa'u yatbakhna at-ta'ama kaga ya wa huwa yusluhu lil hal to shi mudari yana kunshi da lokuta biyu ne shine yasluhu lil hal yana ingantuwa a yi amfani da shi ga wannan hali da ake ciki wana lokacin da ake ciki shine present continuous tense continuous wannan istiqbal kuma zai iya daukan wanda ake fuskanta filin da ake fuskanta ba a yi shi yanzu ba amma za a yi a gaba kamar misali ka ce uridu an azhaba kaga an azhaba akwai istiqbali anan zan tafi ko kuma ka ce saufa azhabu zan tafi ta kula kan ce yaf'alul ana yana yi yanzu ko wa yusamma halan wa hadiran to yaf'alul an kaman ka ce ya'kulul an wannan suka ce mishi fi'lin mudari alladhi yadullu ala al-hadir aw halan yadullu ala al-hal aw aw al-hadir yana nuni akan abin da ke faruwa yanzu ko kuma lokacin da ake halarci cikin sa wa yaf'alu gadan ai shi kan shi mallaci sayalamuna gadan manuwa kazzabul ashir sayalamuna gadan ai kaga ba yau bane ba jiya bane ba kuma gobe bane ba a ran tashin kiyama ne insha Allah wai samma mustaqbal ana ce mishi mustaqbal fa idza adkhalta alayhi sin in ka shiga masa da sinin au saufa ko saufa fa kullu sai ka ce sayaf'alu sayalamuna gadan ko au saufa yaf'alu kaman kalla saufa ta'lamuna kalla sa'lamun kuma kalla saufa ta'lamun ikhtassa bi zaman al-istiqbal kun gani ko to zamu ce ne ikhtassa bi zamanil istiqbal ko ko bi zamanil istiqbal kaga hamza ta wasilin ne in kun lura da kyau akan alifin din akwai sa'ad ko babu to ka gani aka samu fi'il mudari na'am wa alaikum salam inda yake cewa wa haza ya sudurku jihad eh ya sudurku a karatun na jiya Na'am.
kawunin yana da daga cikin rukun hal eh to sai kuma zai ɗauki sai ya ɗauki ɗalibi sai ya saba yana daga cikin maimakon a ce salaha yaslahu go amma sai aka ce yasluhu eh wannan babin shi ya fado a babin fa'ala yaf'ulu ne wannan salaha yasluhu fa'ala yaf'ulu lalle ko ka kula da kyau ga harfa halkin la alamun amma bai daki mazhaban fa'ala yaf'ali ba eh ba wai dole ne ba wai dole sai yana da wannan zai shiga wancan babin ba a za a iya samun wanda yake ya saba eh ka haka mun wannan shi bai dace da kiyasi ba eh Allahu alam
salaha ne ko ya su yasluhuni yake ainihin salu a'a salaha yasluhuni a'a ina alarmomi hmm
ba shi kokari na'am asirin ne ko zan tsara fa idan salaha al-ashhur hum wa nasinin eh wannan ne da su
na da
salihun kaga ismul fa'il ne wa man salaha min abaihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin wa man salaha ko yawwa babin shi kenan salaha fa ala yaf'ulu Allah saka da alheri fal mabni lil fa'il minhu to wanda aka gina shi ta hanyar ambato fa'ilin active voice kamar da magani je ko in ka ce الفعل المضارع akwai المبني للفاعل akwai kuma almabniyu lil majhul ko to idan ka ce ya akulu me ma'aunin shi na'am adalla to idan kana son ka mai da shi mabni lil majhuli ga yadda za ka yi harafin farkon sai ka mai shi zoma kun gani? to saboda ka'ida ta mila'i wanda za mu ganta wannan alif ɗin da ke kan alhamza da alhamza ke kansa sai ka mai shi wawon saboda munasaba alaba shi ka rubuta alhamzanka kamar haka sai ka ce mene yu'kalu ana cinyewa yu'kalu kaga me ma'auninsa yuf'alu a muje cikin suratul akab wa ma adari ma yuf'alu bi wala bikum aga yi gaga shi na cikin alkur'ani wa ma adari ma yuf'alu bi wala bikum ina tabi illa ma yuha ilayya akwai wani akwai wani majhuli mudari a cikin qur'ani falyoma madhi ne wannan falyoma la yukhrajuna minha wa lahum yusta'tabun kaga shi nan falyawma la yu'khadhu minkum minkum fidyatun wala min alladhina amanu kasanan gashi nan bi na'am to shine malai sai ce fal mumli lil fa'il wanda aka gidanci shi da sigan ambatu fa'ilin sa minhu daga ciki ma kana harfin mudari'atu minhu maftuhan shine za ga harfin mudari'in maftuhan ne ko yana da mene yana da fatha kaman ya akulu ya zahabu ya jilisu ya amuru ya akudu illa ma kana mawdihi ala arba'ati harufin to wanda muka yi nan na sulasi ne wannan mun gane ko wannan na sulasi ne luthulafi amma idan ruba'i ne ga nashi nan kawo misali ka ce idan an yi da ƙari azhaba ko to mudari'insa harafin mudari'in za ka yi zama sai ka duba ɗaya biyu uku harafin uku sai ka mishi kasara shi kenan kawai mun gane shi ko yauwa yuzhibu me ma'aunin yuzhibu yuf'ilu yuf'ilu to akwai shi a cikin alkurani kun ga harafin kusan karke za mishi mene kasra akwai shi cikin kurani wani zai iya zai iya mana na jamil jiddan aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burjin mushayyada afwan afwan wannan mudari yake nan mabni kuma lil ma'lum ba eh lil ma'lum ko kuma lil fa'il amma idan majhuli ne ga yanda nashi zai zama harafin kusa da karki ha'un nan ko yana da kasara mulil malum to shi sai mishi fataha yuzhabu mun gane me ma'unin yuzhabu masha Allah yuf alu wa ma adari ma za yuf alu bi wala bikum kun ga daga af'ala ne yuf'ilu yuf'alu yuf'alu kaman adraka yudriku majhuli zai zama mene yudraku Yud, yudraku to shine malaki cewa illa ma kana ala madhi ala arba'ati ahrufin sai dai wanda madhin sai zanto harfa hudu ne fa inna harfal mudari'ati harfin mudari minhu yakunu madmuman abadan zai zanto da dhamma ne ko har abada nahu misali yudahriju kaga wannan mabni lil ma'lum kenan ko yudahriju kaman garbala mudarin saka ce mene yugarbilu damdama tamtama kaltaba yukaltibu shukran kaga wa yukrimu wa yuqatilu ko wa yufarrihu kun ga hadda ziyada din wa alamatu bina'i hadhil arba'ati lil fa'il alaman ginin waɗannan harufan misalan guda hudu yudahariju yukrimu yuqatilu yufarriju mabni lil fa'il shine kaunul harfin allazi qabla akhirih maksuran kasancewan harafin da ke kusan karke zanto yana da kasra abadan har abada misaluhu min yaf'ulu misalin mabni lil ma'lum amma na thalathi wanda yake da ma'aunin yaf'ulu kaman yansuru yansurani yansuruna tansuru tansurani yansurna tawagan mata ba tansuru tansurani tansuruna tansurina tansurani tansurna ansuru nansuru wakil su ala zarika sai ka kiyasi a kanka ina jin da jiji sun bito ko? yadduribu ya alamu yudahariju yukrimu yukatilu yufarriju wa yatakassaru yataba'adu yanqati'u yajtami'u yahmarru kunga ihmarra yahmaru ko hamira sai yahmaru wa yastakhriju wa ya'shawshibu ya'shawshiba ya'shawshibu wa yak'ansisu wa yaslanqi wa yujlawuzu yana sauri kenan ijlawuzu lisanu doki yayi sauri wa yatadaharaju wa yahrinjimu yahrinjimu afwan wa yaksha'irru yaksha'irru walil mabni lil maf'ul minhu mabni lil maf'ul kuma ma kana harfin mudari'atin minhu madmuman shine wanda harfin mudari'in ya zanto madmum wa ma qabla akhirih maftuhan harfin da ke gabanin sa kuma zanto kafin karki ka afwan madmum nahwu maftuh nahwu yunsaru nasara yunsuru yunsaru da haraja ya dahar yudahriju yudahraju ara kaga ra ni fatahan nan ko ke bumanta shi ko yukramu mabni lil majhul yukrimu mabni lil ma'lum ويقاتل مبني لل أذن للذين yuqataluna bi annahum zulimu zulimu kaga yuqataluna gashi nan wa yufarrahu ana faranta rai kenan wa yustakhraju ana fitarwa to yanzu kuma sai wanda ma da la suka shiga masa annafiya ne kamar ka ce yansuru sai ka ce la yansuru to ya za a juya shi la din nan nafiya nafiyatan waɗanda suke da suke korewa ma da la wa alam ka sani annahu yadkhulu ala al-fi'l al-mudari ma wala annafiyatani la ma da la sukan shiga mu fi'li mudari amma ba su shiga mudari ba kai ka taba ji an ce ma ukhrij ba zai yi ba ko kasar misar ka je insha Allah ta'ala sai dai a kawo a ce shazi ne wannan amma inda za a bi ka'idar doka to ba zai yi ba amma mawazi za ka jance makana makana kaga manan nabiya ko to falatu gayyirani siga ta ku ba su canja sigarsa idan la da ma nafiya sun shiga masu ba su canja sigarsa ta kulu kan ce layon suru layon surani layon suruna ila akhiri har zuwa dakakken sa kaga shi babu wani iskali shi yasa ba dauki wani abin nan ba wa kadhalika yunsuru ma yansurani ma yansuru haka shi ma ma yansuru kaga shigar da ma nafiya ko ma yansuru bai taimako ma yansurani ba sa yin taimako ma yansuruni ba sa yin taimako dukhulul jazim wan nasib al fi'l mudari shigan nasib da jazim ina jin dimbin san allon izan kai ko? allon izan kai na fili muzari'i to su waɗannan allon izan kai su ake ce musu annawasif al'arba'a annawasif al'arba'a jawazin kuma su ne lalam in bari mu ɗan ga wani abu nan wanda ke ƙila ya danda fito mana da wasu abubuwa idan ka ce yajlisu wannan hadha fi'l mudari ko yasluhu lil hal wal istiqbal ko to ku duba da kyau idan ka ce lan yajlisa to saboda shigan lan anan lan anan ga baki ɗaya ta mai da shi salihun lil mustaqbal ma'ana ta mai da shi kawai abinda ba zai faru yanzu ba sai gaba ne in ka ce lan yajlisa ma'anansa ba zai zauna ba ai kun gaba yanzu bane a gaba ne ba zai zauna ba ko to ku lura ke duka kaga lan nasib ne ko sauran su ne ga su ne an lan idan kai to dukansu ne ake ce musu annawasib mun gane to su tufidu alistikbal suna fa'idantar da alistikbal ma'ana duk waɗannan idan sun shiga mafili mudari'i to sukan ɗauke shi ne daga kan lokacin da ke ciki samar da shi gaba ne zai faru kun gane kun yi wajen fasarar ma za ka ce mene lan yajilisa ba zai zauna ba kaga gaba ne a yi to inda za ka shigar da lam kaga za ka ce lam ya jilis kun gane wannan ko to landin nan ita tana kara mudari idogon zango ne a gaba ita kuma lam ita shiga sai ta gami da shi baya manan shi lam ya jilis bai zauna ba
ba zai zauna ba a ba zai zauna ba bai zauna ba in ka shiga mishi da lam ma'anarsa bai zauna ba ma'ana aikin ta mai da shi baya ka gani fa'in lam taf'alu walan taf'alu fa'in lam taf'alu idan har ba ku aikata ba ba ku kawo kwatankwacin ƙur'ani a baya ba walan taf'alu to gaba ma ba za ku taɓa kawa ba ka gani kaga Qur'ani ya riga gama mana komai shi yasa lan wajen li'irabi akan ce harfu nafiyin wa nasbin wastiqbalin kun gane wastiqbalin lam ita kuma in za a iri lirabinta akan ce harfu nafiyin جسم
masha Allah قلب قلب wa jazmin wa kalbin kenan lan tana ƙara lokacin mudari'i ne zama sai a gaban mustaqbal ita kuma lan lamfa tana kalbi ne ma'ana tana juyi da shi baya bai faru ba yanzu ka dubi lam yalid ya zaka fasa lam yalid
بعد الوشوة lam yalid ala saka da alheri tun tun ba a haife shi ba to kun ga ai in ka ce da lam me zai rike a filin yalidu kama abin na faruwa yanzu ko to da lam ta zo fa sai ta mai da shi baya Eh, sosai kuwa ka gani a gama ba ma tunani ka gani ai watan shi yasa yan uwa kun ga duk abin da zaka yi na luga ka sa alkur'ani ya zama shine masdarinka na farko watan matsalar shine ba mu ba ba mu taso da tarbiyyan a rinka alakanta mana qawaid na luga da qur'ani ba shi yasa gabaki dai sai ka koyi lokacin mun fa- lokacin da muka fara karatun mukamatul hariri wajen malamin mu wallahi malam kusan kowane kowace kalma idan ya kawo ya fassara ya jujjuya mana ita to za ka kawai na ɗauko irinta a cikin alkur'ani sai in ɗauko in faɗo kai malam tun daga nan malam sai na ƙarasa kankancewa da gaskiya yanda limamin sayudi ya siffanta qur'ani a cikin al-ittiqam muqaddimas na ittiqam yake cewa al-qur'ani teku ne wanda ba shi da gefe ma'ana shi da gefensa da tsakiyansa da wani guri nasa ga da gaba shi ko ina kawai kogi ne kawai ya cika ne ya batse ya cika ne ya batsi za ka ga sai ya ƙara fasara a gaba ya ce za ka ga malamin luga malamin nahau yana shiga cikin alkur'ani na lalibu ka'idoji malamin balaga ma haka malamin hadisi malamin fiqhu kai hatta masu ilimin kalam haka za ga suna diving a cikin alkur'ani suna ciro hujjoji da makamancin wannan to Allah ka sa mu dace shi yasa ɗan uwa wa alaikum salam shi yasa ga wani ga wani formula da zan bamu kaga dai irin waɗannan karatutuka kai karatutukan addini in general in zaka yi za ka karanta kana son ka ji daɗi ko ka fahimci addini sosai karka yi da baka haddin Kur'ani. ko yaya ko ya ko ɗaɗa izubi talatin yi ƙoƙari ka haddace to za ka karatunka ya ƙara armashi ko da izubi talatin yi ƙoƙari ka samu ka haddace izubi talatin ka san Kur'ani to za ka karatunka malam ya yi taushi ya yi daɗi duk inda ka tashi ko sai dai ka rinka kawo references daga Kur'ani amma in dai baka da haddin Kur'ani to Allah shi kyauta sai ga hujjoji kana son kawo amma ina ayoyin an dauke wuta dip sai dai kwatance a aya sura maka za a ina ina jin ma aya cikin suran maka za a akwai kaza in ma ka iya gada suran da amma da kake ce mini a'a a'a a'a ai duk mun yi na wajen na hauka manta ne duk wani da nashil irabin amma sai dai sun taru a nasba da fa'idantar da istikbali suna yin nasba dukansu kuma suna nuna abin da zai faru gaba ka gani an harfin masdariyun wa nasbin wastikbalin landa magana shi ko idan harfu ta'lil wa jaza ko ji ko jawab wa- wa- wa- wastikbalin sai kuma mene kai a- allan idan ok harfu jawab ne wannan harfu jawab wajen za wastikbalin wa nasmin wastikbalin shi ko na kai shine na ta'lil insha Allah ta'ala Allah ka samu dace ko ne da na da nashi irabin amma dukkan su sun yi ittifaki wajen kace harfu nasbin wastikbalin dukkan sun yi ittifaki ko wanne su harfu nasbin wastikbalin ne na malam
wannan ayan da muka kawo ne su eh lam yalid wa lam yulad Mm.
a can baya ke nan bai haifa ba kuma ba a haifa a na farko na lam kenan a a a ku duba na lam ke bangaren lam kenan lam yalid tuntuni Allah bai haifa ba wa lam yuladu kuma ma gaba ba za a haife shi ba ayyu ladu wannan ai kaga majhul ne wannan wanda yake nuni istiqbali yake nuni amma shi ma lamtin ne malam ba lam ba eh amma filin ya canza amma sigan fi'ilin ya canja ku duba da kyau gani wannan canjin sigan fi'ilin to ba zai maida shi baya ba lamdin ba za ta maida shi baya ba kun gani so idan ya zanto mabnil ma'lum ne shine sai ta maida shi baya Allah ya bada lada na'am sai menene
adam dukul al-jannah wan nar al-arif al-mubarak
na'am ina ne
dukul al-jannah wa huwa a dukul al-jannah farkon unwan al-bab ai muna farko ne to shukran shukran na'am alhamdulillah mhm ya ji lagwizo ko yana sauri ijilawar hisanu doki ya yi sauri yauwa isho shabal makanu guri ya yi ciyawa daga ushbun Eh, guri ya yi ciyawa ya isho shibu isho shaban kaje masdar ba ويدخل تو دخول الجازم والناصب على الفعل المضارع shigan harfan da suke yin jazma da kuma nasba ga mudari mala yace ويدخل الجازم فيحذف حركه الواحد ɗaya daga cikin adawatul jazm suna shigan ma fili mudari sai su share harka wasalin karke wa nunin nus- wa nunin tathniya da nunin tathniya nunin na musanna wal jam'u mudhakkar da kuma nunin ta jam'u mudhakkar walwahidatul mukhataba da kuma nunin ta mace wacce kake magana da ita misali in ka ce ma namiji ya jilisu mace za ka zaka ce mata mene yau tajlisu in ka shigo da lam sai ka ce mene lam tajlis kaga zaka ji zama ko na mace in ka ce tajlisina anti tajlisina kaga kake akwai nunin ko to idan ka zo da lam alaman jazman shine sai ka share nunin din sai ka ce lam tajlis afwan lam tajlisi lam tajlisi ga ga ai ga ga umurnin shi nan thumma kuli fa imma tarayinna min al-bashari ahadan fa kuli a gani wacce rabi wakar aina idan ka ce ya jilisu ya jilisu sai ka zo da lam za ka ce menene lam ya jilis za ka daure ko? masha Allah idan ka ce ya jilisani ya jilisani sai ka zo da mene lam to nunin din nan sai ka share ta sai ka ce lam ya jilisa shikenan ya jilisuna ko ta jilisuna kaga da wawun ko? to idan ka zo da lam sai ka share wannan nunin din kashi fa in lam taf'alu wa lan taf'alu ka ce da lam zai baka taf'aluna taf'aluna aya asma'ul khamsa ne wa naqsu fi hadha al-akhir ahsanu الأسماء الخمسة يعني لغة القص ده لغة الإتمام ده لغة الن- آه، قص إيه نقص قص إتمام سوسيكوا هم. بارك الله فيكم لا نعم تسينا نيكما آه، نعم يمم بنجنكو تو Allah ya ƙara fahimtar da mu duk waɗannan abubuwan sanda Allah ya azurta ka da zuwa koyi za ka yi da karanta luga wannan duk su za ka gani duk su za ka gani duk su za ka gani ko ana ana ta maka larabci ana juya maka e bambanci can akwai za ka ci shinkafa kasa kuma ba larabe ne ni ko kaga bakin bata ne a najeriya kwarbai Allah ka samu na yi a sa'a duniyar lahira shi ne malar sai ce wala ya hazifu nuna jama'atul inafi amma jama'atul mu'annas nuna ɗin tawagar mata wannan ba a sharewa kamar yajlisna yajlisna sai ka zo da lam sai ka ce mene lam yajlisna haka zaka bar shi kun gane yajlisna lam yajlisna da zaka zo da lan ta nasba sai ka ce lan yajlisna shi ma dai amma to ina lam ina jazmar ina fataha din to sai ka ce ko nasba din wannan sukunin shine ya hana bayyanantuwan su idan ka zo da irabi ko da ke ba irabi muke ba lan yajlisna lan sai ka ce fil ah, harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin ko yajlisna sai ka ce mu fi'l mudari mabniun ala sukun litisalihi binunin niswa fi muhallin nasbi bilan na jazma man ka zo sai ka ce fi muhallin jazmi bilam shikenan kawai karatun Allah ka samu dace akwai wani da nake musu karatu mutanen aucan ne kun san akwai aucan akwai aucan can a- a- aucan na alaba da lada sosai kuwa wata mutumin nan yana son wani daga cikinsu akwai wanda ke bala'in san nahau mala in ana lera bin na hatsi ga jikin shi tashi ga yana wani mutsa kamar zai tashi zai bilbila tashi ayyan da ka san yana son yana son nama haka ke son nahu ya haka ke son nahu na tabbatar da a ce yana kusa da wallahi da shi da izinin Allah da shi za- da shi zai karatun nan yana son nahu fiye da yadda kake zato Allah ya ƙara fahimtar da mu na'am fata fatazbutu ala kulli halin nunin din za ta bata kowane hali na ta kula kan ce lam yansur ka gashi nan kai jisma saboda lam ko lam yansura asalin shi menene yansurani jamil jiddan da ka zo da lam sai ka share nunin din lam yansuru asalin shi menene yansuruna lam tansur dama tansuru ne asalin ko lam tansura asalin shi tansurani lam yansurna to kaga shahidin mu kaga ba share nunin din ba saboda nunin din nan lamiri ne shike shine fa'il din lam tansur lam tansura lam tansuru wa lam tansuri wa lam tansura lam tansura lam tansurna lam ansur lam nansur wa yadkhulu an-nasibu fayubdiluna min ad-dhammati fathatan to idan an-nasib lan allan idan kai sun shiga to yanda za su yi fayubdiluna ad-dhamma sai sun ji dhamma nan ta zama ne fathatan wa yasqidun nunat sai a cire nunin din siwa nunin jam'il muannath salim banda nunin banda nunin jam'il muannath ta fata kullu kankan ce lan yansura ara shine alamar nasaba da nante ko lan yansura da can yansurani shine asalin amma da aka shiga da lam sai aka share nunin din lam yansuru asalin shi menene yansuruna jamil ila lan ansura lan nansura wa min aljawazim lam al-amri daga cikin kalmomin da suke yin jazma akwai lam al-amri kamar li yunfiqu zu sa'atin min sa'atihi fa taqulu sai ka ce fi amril ga'ib wajen umurnin wanda ba shi nan li yansur ma'anar shi ya nemi nasara shine kawai li yansura su nemi nasara li yansuru su nemi cin nasara ma'ana ba litansur kaga na mukhatab ka nemi nasara walitansura walit ah, li- li- liyansurna wa gis ala hadha sai ka giyasi kanka liyadrib waliya'lam to bari mu daki liyadrib na mutane biya zamu ce liyadriba na jami'in fa to na wanda kake mishi magana fa jamil jiddan maza bi fa jami fa to amma nan mata jamil jiddan wato wannan ba za ka san amfaninsa ba sai lokacin da kake magana kana son ka kawo sigan maganan sigan jam'in mata ko sigan to anan ne in baka iya wannan ba malam sai ka tsaya ka cirko cirko wallahi ga dai ideas amma ba larabci sai ka tsaya wata mata wata hajiya daga cikin ɗalibanmu mai san addini kuma mai ƙoƙari ta tafi pakistan can indiya ba dama alhamdulillah kowa su ne za a san duk inda ya ganta za a ganta ne da niƙabinta ga hijabi har ƙasa yana ja cikin kamala malam in kaga wani ba cikin sai dai ga tafin hannunta to da ta tafi india ta ce tana sauka a kan daga airport malam indiyawa suna ganin ta malam sai kabara allahu akubar allahu akubar assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum haka take ta- tana ta amsa sallama suka ce nigeria ta ce na'am nigeria nigeria sai dai kuma inda abu matsalar take a sai suka shiga mata larabci ba larabci na ce malam na ji takaici na ji takaici ne ga abin magana amma ba ba larabci sai dai kawai ta shiga na amna to ko larabcin nan kisiriri ne kai ka koye shi ko yaya ka koye shi ko yaya irin da izhab ta'al kul ka koye shi kam ka koye shi koye shi ka cika zuwa aka ce wai wani bakano irin alaran mummun nan ne yana yana da almajirai wani dan Nijar ya zo ya sauka gurin shi bayan ya sauka gurin shi shikenan sai makanan nan a dan Nijar din nan ya rinka yin noma a wani ƙauye har ya samu ya sai jaki yakan dibo kayan gona ya dawo da su gidan wannan malami da rani sai ya koma Nijar ya ci kasuwa to da ya- da ya- da rani ta zo ya tafi can ci rani damuna ta ta dawo bai dawo ba har damuna ta yi nisa to malamin dama yakan haɗa jakin shi ne da na ɗan Nijar ya sa a ƙarƙashin bukka to karke dai ana cikin ruwa bukka ta faɗo ta danne su duk suka mutu to kai anikan lahu ba kai ya larabci ba ga shi kuma an samu wani zai tafi nijar sai ya dan ɗauko takarda dai ya yi ƙoƙari ɗan dai larabci larabcin da cikin cikin littafin fikihu ya da zazzakulus ya sai ya rubuta jakina da jakinka shine sai ya rubuta an ta himarun wa ana himarun dukansu sun mutu shine ya rubuta kullukun matu to zunan bukan ne bai san da larabci ba amma da ya harakar mahausa ya ce to wa bukatu buk yanayin da wasu ga aika ba da niji to duka ce ko irin wannan larabci a koya da izinin allah komi za ga akwai ranar shi komi za ga akwai ranar shi allah ka samu dace allah ka mana jagora wallahi malam ba za ka san akwai wani malam abdulhamid wani limamu nan limami namu nan Allah ya ji kanshi mishi rahama wallahi shi ke ce mun ya je aikin haji ya dawo ke ce mana a ci gaba da karanta da mutane karatu wallahi ba za ka san amfanin karatun nan ba sai ka fita sai ka fita za ka ga amfanin karatun nan akwai wani malam a tikunan shi kuma shi na nan shi ma ya ce ai malam ba za ka taɓa sanin amfanin karatu ba sai ka fita waje to ce ne za ga amfanin karatun za ka je ka ga inda ga hamasa na addini amma malam hasan wayan ba karatu ba karatu wani abokina shi ma ya haɗu da wani ba ba amurki ya ce ga hamasa na addini irin black american din nan ga hamasa na addini ga turanci sai dai kuma ba shi da ilimin addinin shi kuma wani abokin na shi ma ga- shi kuma ga ilimin addini amma ina ba turanci sai dai yesu da nogo ake dai to shi ya sa masu hikima suka ce man alima lokata kawai min salima min makrihim to harshe yana da matukar fa'ida yan uwa yi kokari ka zabar ka ne ka koya harshe wallahi ko da a gida ne zaka koya ka koya za ga fa'idan shi wata rana koya hakuri a gurguje lokacin Ubasanjo mulkin Ubasanjo an ce wasu daga cikin sojojin economic na Najeriya za su je Sudan kai dauki taimako to sai wasu da yawa sai suka makara ba su isa da wuri ba ko kuma suka samu matsala ba su isa da wuri ba amma sai suka yi ta communicating da sojojin ya kama wanda sun riga sun sauka a ƙasar sudan din to su kuma da aka yi su sai aka yi su gefen sudan ta ta ta kudu kenan inda kiristocin suke sai aka sauke su anan ta suka yi ta yuzin da map suna ta kokari su zo inda sojojin economic suke to malam kasan sahara suna zuwa wani guri ba su an karba kawai sai sun ga abin nan 'yan tawaye sun kewaye su ta yan tawayen nan sai suna ta tattauna da larabci yadda za a yi yadda za su yi da waɗannan wani suka ce ya kashe su kawai kuma babu yadda za su yi saboda sojojin aiwancan yan tawayen sun sun sun overcoming outcoming nasu sun yi outnumbering nasu to karke kasan shi soja sai da oda bai aikata wani ba sai da oda to ashe ɗaya daga cikin sojojin najeriya yana jin larabci to da ya ji suna shiri za a kashe su a kashe su da sauransu sai ya sauri kawai ya ɗaga ya magana ya ce musu a aibe su sun zo ne su taimaka a samu zaman lafiya kaza kaza kaza ya ta bayani ya ta bayani da larabci har Allah ya sa yan tawayen sai suka gamsu sai suka ce to ku dauki alkawari za ku bar mana kasar nan ku fita to fa yanda sojojin Najeriya suka samu damar kenan suka fita ai shugaban su wanda yake tare da su a lokacin nan nan take ya bugo presidency ya ce wannan larabcin da aka cire a NDA a mai da shi a mai da larabcin nan a mai da larabcin nan ya ce a mai da larabcin nan ya yi bayanin ga abin da ya faɗin su karkefa karkefa sai da aka zo da iyi makirci ne kawai yanzu ka dubi naira mana shi kan sha yan cire wannan naira mai ajamin ma an ta faɗa da shi ga wannan da sojojin da wanda su ne Allah eh ai a ba su cire shi wazi ai sai daga ba su gane cewa ma'anar mm.
victory is from God Allah akbar kawai sun ga lalata eh wallahi ba ta yara an kiro su sun suke kin goyen bana a cewa wannan abu sun
mm.
san ma'anar shi daga baya ai eh ka Allah shi kyauta eh sosai sun so su cire shi sun so a cire shi eh
su a daidai lokacin da suke kokarin a cire irin wannan mm, ba a makarantu ma akwai abubuwan da ake wanda asalin shi kristanci ne mm, kamar sa wannan ɗin academic gawar ɗin da ake yi ai idan ka kalla kaya ne na fara
eh mana sosai sosai ko haka yake eh sosai lallai eh haka yake duk tsarin su ne haka yake to Allah ya shirya shi yasa duk abin da kake ciki dole ne ko mun bokon ka ka zama kana da ruhin addini wallahi idan ka zama baka da ruhin addini mutum zai zama ajiwaf ne kawai fili ajiwaf call of back Allah ka samu dace wa min aljawazim lazim lamul amri fataqulu fi amri alga'ib liyansur liyansura liyansuru litansur litansura litansurna wa kisa ala zalika ala hadha liyadrib galam nan ko kaga tayi dau tayi jazma liya'lam wa liya'lam Allah ko liyadkhul li- lidahrij wa gairaha kaga lamun tana yin nasba wa min hala annafiya la annafiya daga cikin kalmomin da suke yin nasba akwai la annafiya fatakulu kakan ce fi nahayil ga'ib wajen hanantan wanda ba shi da nan la yansur la yadhhab la yaqra karya karya karya karanta la yansura la yansuru kaga duk kana su share nunun ko saboda share nunun ita ce alamar jazmi ko shine alamar jazmi la tansur la tansura la tans la yansurna wa fi nahyil hadd in wani kan ce ko wannan ka rinka haddacewa ka fara koyon larabci ta nan wallahi kwa za ka yi mamaki la tansur la tansura la tansuru la tansuri na mace kenan la tansura la tansurna wa kaza qiyasu sa'iril amthila haka nan ma qiyasin sauran misalan zai kasance fi'lul amri fi'lul amri wa ammal amru bisigati amma kaga fi'li amri da siga me yasa ya ce da siga domin ya cire fi'li mudari inda aka shiga mushi da lamun nah- lamun amri kun gane ko kuma lamun nahyi kamar la taz- la la tazhab ai akwai hani ko ko kuma makamacin eh, li li yaqdi eh, li yansur kamar ana ba da umarni ne na ai to amma wannan ba ba amri ne da siga ba in ka ce izhab to wannan haza fi'il amrin bi siga sigan shi ai umarni ne ko na izhab eh wa huwa almul amrul hadir shine umarnin zaka ba wani mutum da yake halarci fa huwa jarin ala lafzul mudari al majzum shima mai gudanantuwa ne akan lafazin fili mudari wanda aka mai jazma fa in kana ba'da harfil mudari ati mutaharrikan idan harfin da ke gaban mudari mai harka ne fa tuskitu fa tuskitu minhu harful mudari sai ka share harfin mudari din wa ta'ti bi suratul baqi majzuman sai ka zo da suran sauran da jazma fa taqulu sai ka ce fil amr wajen umurni abinda muka yi ne na jin karatun asar sabili shafi in kana son da ka fito da fili mudari kamar ka ce misalin ya kulu
fi da amurni
eh fili amri afwan fili amri shukran yajlisu yansuru abinda za ka yi ka zo da lam lam ya kul to tun da na an samu jazuma kaga ga wawan sakina ga jazuma kaga sakina laisin mayan ko sai ka share wawan dinka ka ce lam ya kul to sai ka sha dama fili amurka ke son kawo sai ka share lam dinka sai ka share yawan dinka me ya rage shi kenan kana ya kunu lam ya kun lam ya kun sai ka share lam da ya'un sai ya rage mene kun ya fita kun ga tun da harafin farko mutaharrik ne to baka bukatan kare wani abu ma'ana baka bukatan samu shi wasali amma idan ka kalli yajlisu in ka shigo da lam sai ka ce mene lam yajlis sai ka share lam sai ka share ya'un kaga jimin din ta rage a farko ai tana da sukuni ko sai ka zo da hamza ta wasulin kawai masha Allah yansuru ko sai ka zo da lam kai jazma nan in kai jazma sannan sai ka share lam dinka ka share ya'un dinka kaga ainihin tana da sukuni ko sai ka zo da alhamdulka unsur kaga ka sami am al'amuru bisiga fi'il amr bisiga Allah ka samu dace shine ke yake ci yake ne son ya nuna mana kaga da haraja yudahriju idan amna mai mai ana sa amri shi amri ya zami sai mu ce lam yudahrij lam yudahrij sai ka share lam dinka sai ka share yawon dinka kaga dalin za ta zanto da fata ko sai ka ce da harije shi ke na kasan fi lamurin zalzala yuzalzilu lam yuzalzil sai ka share lamun sai ka share ya'un zai baka zalzil jamil jiddan dahariji daharija daharijina kaga dahariji ta tadah tadahrijina tadahrijina sai ka shigo da lam lam tadahriji sai ka share lam sai ka share ya'un sai baka dahriji kaga ka san fili amun to haka aka fitar da waɗannan ma wa in kana ma ba da harfin mudari sakinan idan harfin da ke gaban harfin mudari sakin ne mai dauri ne kana son kuma kawo fi'il amrin fatahadhifu harfin mudari sai ka share harfin mudari idan wata tibi suratul baqi majzuman sai ka zo da sauran harfan da suka rige na filin da jazma mazidan fi awwalihi hamza waslin amma zaka kara haka ne ko halin zantuwanka mai kara hamzatu waslin a farko kamar yadda dai muka yi maksuran mai kasra illa illa an yakuna al mudari minhu madmuman sai dai idan harafi na uku ainul mudari din yana da zama ko kamar nasara yansuru unsur qatala yaqtulu uqtul darasa yadrusu udrus kataba yaktubu uktub sai ka yi zama akan alhamzan fatadummuha fatadummuha sai kama hamza bin dhamma fata koyi suka ce unsur unsura unsuru unsuru unsuri unsura unsurna wa kadhalika idrib wa'lam wanqati wajtami wastakhrij fata wa fatahu hamzata akrim amma in ka ce karuma wannan thalathi ne ko ruba'i thalathi ko sai ka ce akrama kaga ya zama ruba'i da ziyada ko to akrama yukrimu akrim ba za ka share alhamzar sa shi akrama yukrimu akrim sai ka daure yawon dinka a mimin dinka akrama yukrimu akrim alhamzar ka tana na farko kaman ajalisa yujlisu arsala yursilu azhaba yuzhibu azhib eh harafin da ke kusan karki zaka mishi kasara in dai amuri ne na malam Ijlis da ajilis mana abubuwa.
eh mana ajlisa yujlisu ajlis jalasa yajlisu ijlis Ajilasa.
ya zaunar A ina zaunarwa.
a'a
Ina zaunarwa.
to in zaka ce ne ina zaunarwa sai ka ce ujlisu ina zaunarwa eh ujlisu ina zaunarwa ni ne nake zaunar da wani ujlisu zaidan kun gani Na.
masha Allah na ka gani wa iz a- wan- wannan wa iz a- wannan subhanallah surtu wallahu akhrajakum min buyu- min buyuti min butuni ummahatikum ga kuma wannan cikin surtu ibrahim an akhrij qaumaka min adh-dhulumati wa dhakkirhum an akhrij qaumaka ga akhrij ga ma wancan can an arsil ma iya bani isra'il arsil daga arsala yursilu arsil ka saki bani isra'il tare da ni Allah ka sa mu dace ka san ka san hidimar iyali wala shi yasa tun kana mufrad yi kokari ka ga kai karatu a gan ka zama fanna jamu takasir ballanta naka zama siga mun tahaljumo to sai a hankali ka tattaro littafin ga baki za ka fito a kira ka ce ayi masara ta kare to kaga dole ka komo ba zan iya tunawa ba zan iya mantawa ba lokacin ina zuwa karatun dare ka- karatun luga muka je mu inda muke alfiya akwai sanda na fito ba fita da wuri ba dama to na fita ina zuwa bakin titi ina neman mashin da zan hau in tafi makaranta yari na ta kira ni to ga yara fa ba da ba lafiya dole ne dawo to makarantar da ban tafi kenan wallahi har yanzu ko ina jin takeici ina jin takeici da dama in nan- in wani abu ya tsare ni zan kokari in yi sai dai in makara in je in je ba da wuri ba don saboda gaskiya ina jin fa ina jin fa na fi shekara ko kusan shekara gaskiya ban yi fashin makarantar nan ba saboda gwalagwalan da malamin nan ke sokewa ai ai dr mustapha allah ya mishi baiwa to allah ka samu dace yanzu yana alkalami university katsina ko an zo defense na masu masters masu phd to shine na karke in yi magana shi kenan ya ya dawo gida ne nan amma ya ɗan rashin lafiya wallahi ni ma da kaba nake samun rashin labarin ya yi rashin lafiya abin ya har ya yi tsanani fa amma alhamdulillah yanzu Allah ba shi lafiya amin amin amin sai dai fa har yanzu ba ku ta da roƙon Allah akwai littafin da har yanzu ina bakin ciki zan kuma zan je roƙe shi ya bani lokaci saboda na yi yawo zaurika a nan da dama sai su ce gaskiya ba za su iya littafin ba kisan sun din nan na fara ta sosai gurin shi akwai kuma malam isaka na gusau har yanzu yana nan to shi yanzu tsufa to akwai wani malami da muke mutasar na ji kai aga alheri ya zo to san da na je wajen wannan- wani malamin da muke muktasar gun shi na ce to zan sa sai ya ce to wannan dai in bari shi ma sai ya koma wajen malamin sa dai hisun rasin na wallahi ba ko ina bane zaka san mana karanta da ita hisun rasin littafi ne akan sarfi na abdullahi bin fodiyo kai a littafin nan tana da ƙwarin gaske to bari mu sauri malamai saboda lokacin namu ko ga kuma sauran littafai ina ne za mu tashi na ina ne za mu tashi Ehem. hamzan akrim shi sun masa fataha na akrim bina'an alal asalin marfu saboda an gina shi ne bisa ga asalin kalman da take da rafa'a fa inna asla tukrimu shine tuakrimu fa inna bina'an alal asalin marfu to sun gina shi ne bisa ga asalin kalman da take da da rafa'a misali idan ka ce fa inna asla tukrimu shine tuakrimu ka gane tukrimu akrim ai amuri zaka ce akrim ne ko masha Allah to sai suka kalli ai da can alhamdan tana da fataha to sai suka bar karman da fatahanta akrim arsala yursil arsil ataba yutibu atib Allah ka samu dace kai ga wani darasi na malam mai fa'ida fa a gaba amma dai zamu tsaya ne in Allah ya kai mu sai mu tashi akai gaskiya karka yadda ai wannan karatun baka fa'anta an hutalaha to lokacin da muke tafsiri muna raddul azhan to da dama sai in ji an ci a fa'anta an hutalaha sai a ce asuluhu bita aini ne ta talaha sai ci a to wannan ka'idan ni ina ne ina da take ne kun gane? kun ga masu abu da abin su ko? kun gaci na shi makaba ɗin mikala ne da sirifil izi ba? abto na oke sharhin ne a alhamdulillah kai kai Allahu akbar kaga al'amarin yayi kyau alhamdulillah kai madalla masha Allah kai karatu sai da makamina a wannan yayi ai waton shi yasa gaskiya muke kira ga yan uwa akwai waɗanda suka aiko da kuɗi suka ma wa yan uwa cikin registration to Allah saka musu da alheri na wannan daura da muka yi to har yanzu dai kofa tana bude tun da gare ta tabbin muna fitarwa ana bugawa ya kamata ka dan dauke hotunan malam ka dan dauke hotunan littafin ka dan tura wanda suke bin karatun su gaggani to muna fata Allah ya taimaka wani ma ya dan aiko da dan ko da dan 100 ne a je a bugo littafin Allah a raba fi sabilillahi don saboda lada zaka sama duk sanda aka rubu aka aka karatu littafin sai ka samu lada daga nan har wata ina cewa akwai banki nan guarantee trust bank ko to ga guarantee trust bank daga Allah sadaka jariya Allah kuwa kana da ladanka daga Allah shine guarantee trust bank na ubangiji Allah ba sosai kuwa to Allah ka samu dace to saboda haka yan uwa wanda Allah ya sarki da hali da yawan mu nan gashi akwai wanda ba su da littafan ga ku ci kuma suna son karatun to sai ayi sadaka jariya a a, a turo da abin da Allah ya sa za a turo shikenan sai a mu kuma mun dauki alƙawarin Allah da zamu je mu bugo littafan sai a zo da su ga su da zuna aika ma da wasu ka suna littafan Allah ya samu dace na mun kai ko na ya yi ta motan haya ne je na bayar na bada namban waya alhamdulillah kuma kaninka ne ma na sama eh yana eh